بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته نعم فإنه حياة أبدية Mm. malam ya ce wal ilmun nafi'u ilimi wanda yake mai amfani idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa bawa shi Allah ta'ala ya arzuta shi da ilimi wanda yake mai amfani ya hasulu bihi husnul zikir husnul zikiri kyakkyawan ambato ya hasulu bihi zai tabbata ga shi wannan mai ilimi mai amfani idan ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta ka ilimi mai amfani shine ilimin da za ka dinga yin aiki da shi sannan kuma ka dinga karantar da shi ga al'umma zai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya amsuwarka a wajen bayin Allah na gari bayin Allah na gari waɗanda suke na kirki za su dinga kya- ambatanka da ambato wanda yake kyakkyawa za su dinga yi maka addu'a ta alkhairi za su dinga sanka za su dinga jin sanka a cikin zuciyarsu saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya sanya hakan nan a cikin zukatansu sannan kuma waya baka zalika wato wannan ambato kyakkyawa da za a dinga yi wa mutum zai wanzu ba da wafatihi bayan rasuwar shi in dai ilimi mai amfani ne mutum ya yi zai ci moriyarsa a karan kanshi za ka ga yana aiki da shi sannan kuma zai karantar da shi to ko da bayan ya koma ga Allah yana kwance a cikin kabarinsa to wannan ambato nashi kyakkyawa yana nan ubangiji subhanahu wata'ala ya wanzar da shi a cikin mutane saboda akwai waɗansu daga cikin almajirai wanda ya kafa wanda suke karantar da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingatacce bawan Allah musulmi idan ya mutu ayyukan shiga baki ɗayansu suna datsewa ba wani lada kuma wanda za a ci gaba da rubuta mishi yana kwance a cikin kabarin shi sai dai ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku idan ya zamanto bawa kafin ya rasu ya yi sadaka wanda take mai gudana gane da kyau yawwara sadaka wanda take mai gudana ya gina makaranta ko ya gina rijiya bayan Allah suna shan ruwanta ko ya gina masallaci bayan Allah suna karatu a cikin masallacin suna sallah ta farilla a ciki ko ya gina likita bayan Allah musulmi suna moruwa da likitar wannan ko ya gina wani guri wanda yake dai abubuwa ne wanda musulmai suke amfana da shi ko ya siyi tabarma ya saka a masallaci ko a makaranta ko ya siyi tsintsiya ya je ya ajiye ta a masallaci ko a makaranta matukar dai za a yi amfani da wannan abin da ya siya ya ajiye to wannan sadaka ce wanda take jariya aw ilimin yuntafa'u bihi ko kuma ya zamanto ya dasa ilimi ya karantar da ilimi wanda ake amfana da shi ya rubuta ƙur'ani da hannunsa bayan Allah musulmai suna ɗoka lokaci zuwa lokaci suna takara da shi ko ya zamanto ya rubuta wani littafi a ɓangaren addini na musulunci ya yi wani bahasi ɓangaren hadisi ne ɓangaren fikihu ne ɓangaren usulu ne ɓangaren alƙur'ani ne bayan Allah suka ɗauka suna karantawa ko ya zamanto ya bar zaratan ɗalibai wanda ya koyar da su sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna nan suna ci gaba da isar da wannan sako na ma'aiki zuwa ga bayin Allah to wannan shi ma yana daga cikin hanyoyi na samun lada mai girma idan mutum yana kwance a cikin kabarinsa awwaladin salihin ya da ulahu ko kuma ya bar ɗa na gari wanda zai dinga mai addu'a zai dinga tunawa da shi ɗa na gari idan ya zamanto mutum baya yi wa mahaifin shi addu'a bayan ya rasu to kada ya saka kanshi cikin sunayen mutanen kirki mahaifi yana da kwai daraja da kima a wajen ɗa ta ha ko da bayan ya rasu akwai buƙatar ya dinga nema mai gafar Allah ya dinga yi mai addu'a ta alkhairi a kowane lokaci wannan addu'a ta alkhairi tana isa zuwa ga ma'aikin shi to wannan zaka shiga cikin sahun bayin Allah na gari wani ya tambayi wani daga cikin magabata ya ce a za a iya gane cewa shi yana ɗaya daga cikin mutanen kirki ya ce mahaifinka da ran shi ko ya rasu ya ce ya rasu ya ce kana mai addu'a ko baka mai ce to wata ran yana yi wata ran ba ya yi ya ce to yi wa mahaifinka addu'a ta alkhairi wannan shi yake nuni akan cewa kai ɗa ne na gari amma in dai baka mai addu'a ka manta da shi ka ma manta da wani ma'aikinka ya rasu sai kai wata ɗaya baka ma tuna da shi ba to har yanzu baka ɗaya daga cikin 'ya'ya na gari yin addu'a ta alkhairi ga mahaifi shi zai sa kai ma idan ka rasu ka samu wanda za su dinga yi maka addu'a ta alkhairi mun gane da kyau to shine yace wa yabqa zalika wannan ambatan nashi da ambato kyakkyawa yana wanzuwa ba'da wafatihi bayan rasuwar shi fa innahu hayatun abadiyatun haƙiƙa shi ilimi mai amfani rayuwa ce wanda take ta har abada saboda yau idan kana da rai ka rasu amma ka bar baya ka karantar da waɗansu addini na musulunci idan suka tashi suna isar da saƙo na Allah idan aka gansu kai za a tuna sannan kuma su ma kamar yanda ka koma ga Allah su ma za su koma ga Allah kafin su koma idan ya zamanto sun ɗora waɗansu akan wannan hanyar da kai ka ɗora ɗalibanka a kai to wannan hanyar da waɗannan ɗaliban ɗalibanka suke kai kana cin moriyar ta kai ma tun da kai ne sila ɗin mun gane da kyau ko na'am da Allah ce wa tarakna alaihi fil akhirin shine sana'an hasana na'am
أشرنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة حسن بن علي المعروف بالمرغينان رحمه الله تعالى الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون والإمات فأحياؤون نعم yace anshadana ashekul imam ashekhu dattijo na musulunci al'imamu shugaba wanda ake yin koyi da shi al'ajallu mai girma zahiruddin wato mai baiwa addini kariya wanda yake agaza wa addini wanda yana karantar da addini kuma yana aiki da shi muftil a'imma wato mai bayar da fatawa ta shugabanni shine Hassan ibn aliyin Hassan dan Ali al-ma'rufu bil marginani wanda yafi shahara da al-imamul marginani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an shadana ya saba mana waƙa ya ce aljahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u yace aljahiluna kidahumai jahilai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala bai ba su alhazzu alhazzu ba ɓangaren abin da ya shafi addini ɓangaren abin da ya shafi karatu famauta to su jahilai matattu ne rabla moti tun kafin su yi mutuwa wanda take ta hakika gidahumi jahili wanda bai fahimci ba addini to shi tun kafin ya yi rasuwa ma ta hakika to shi din macece ne dama saboda al'umma ba abin da take amfana da shi ba abin da take karuwa da shi daga bangaren wannan jahili din in banda ta waya jahili idan ya yi wata maganar sai ka ga cewa lallai jahili jahili ne mun gane da kyau don haka to jahilai waɗanda suke kidahumai ne wanda ba su fahimci addini na musulunci ba to su tun kafin ma su mutu su yi mutuwa wanda take ta haƙiƙa to su ɗin famauta su ɗin matattu ne wal'alimuna malamai ko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka zukatansu ya zamanto sun fahimci addini na musulunci kuma suna karantar da addini na musulunci to fa ahya'u su rayayyu ne rayuwa wanda take kyakkyawa wa immato koda sun rasu koda sun koma ga Allah malamai to su din rayayyu ne ba matattu bane mun gane da kyau na'am
وأنشدنا شيخ الإسلام برهان الدين وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور نعم.
وإن امرأ لم يحي للعلم ميت وليس له حين النشور نشور نعم وأنشدنا شيخ الإسلام برهان الدين شيخ الإسلام دتيجا مسلمش برهان الدين حجة الدين وأنشدنا shi ma ya saba mana waka ya ce wa fil jari qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al quburi quburu wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hina nushuri nushuru yace wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi yace wa fil jahli wato a cikin jahilici ka tobara da wauta mautun li ahlihi akwai mutuwa wanda take ta kwasko li ahlihi ga ma'abucin jahilci ƙabular mauti tun kafin ya yi mutuwa wanda take ta haƙiƙa akwai mutuwar kwasko da ake yi ko to shi jahili tun kafin mutuwa ta haƙiƙa ta zo mishi to wannan jahilcin da yake ciki shi kanshi wannan mutuwa ce fa'aji samuhun ƙuburu ya ce fa'aji samuhun gangan junkunansu gangan junkunansu ƙuburu tamkar suna cikin ƙaburburra ne a binne ƙabular kuburi tun kafin a shigar da su ƙaburburransu wanda yake na haƙiƙa jahili tun kafin ya rasu a kai shi makwancin shi a mai sutura to shi dama a macen yake a binne yake a cikin ƙasa mun gane jahilci yana da kwai illa yana da aibu saboda idan ka ce za ka yi addini na musulunci a makafce zai zamanto ko tsarki ko alwala ko sallah din duka baka iya ba zai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala yana kyamar abin da kake aikatawa matukar baka da wani uzuri wanda yake karbabbe a shari'a idan girman kai ne ya hana ka ka tafi kai karatu wannan ba uzuri bane karbabbe a shari'a idan kumya ce ta hana ka ka tafi kai karatu wannan ba udiri ba ne karɓaɓɓe a shari'a amma idan ya zamanto a garin da kake babu wani malami wanda yake karantarwa irin dokar daji ce can cikin daji ne inda falaki da nasi ma ba wanda ya iya fatiha ma ba wanda ya iya sannan kuma ba wani malami wanda ya je gurinsu yake karantar da su to a nan idan mutum ya yi ta ibadar shi a cikin jahilci da sauransu yana da kai uzuri sannan kuma ya zama to shi wannan mutumin baya da iko akan ya shigo binni inda zai zo shi ya waye ya fahimci addini na musulunci to idan ya mutu akan bautawa Allah ta'ala akan jahilci wannan yana da uzuri amma kana cikin gari cike da malamai waɗanda suka san sunna ta ma'aiki suka fahimci alƙur'ani suka fahimci hadisai amma kuma ka zauna ko tsarki baka iya ba ko alwala baka iya ba amma in aka tafi masallaci ka ake fara tardawa a can baka iya alwala ba baka iya tsarki ba barantana sallah to a zai Allah tabaraka wa ta'ala ya kallaci ibadar da kake shine akwai buƙatar ka zamanto ala basiratin akan bautar ka da kake ka zamanto ba a makabce ba kake bauta a idan ka abu ɗaya yake faral in za a tambaye ka me dalilin da yasa kai kaza zaka ce kaza ne idan aka ce maka me dalilin da yasa kai kaza zaka ce kaza ne gashi cikin littafi kaza ko gashi cikin alkur'ani fadar Allah ta'ala da yace kaza mun gane da kyau to shine yace wa fil jahali mautun qabla al mauti mautun li ahlihi qabla al mauti fa ajsamuhum qabla al quburi quburu yace wa innam ra'an haƙiƙa idan mutum lam ya haya bil ilimi duk mutumin da ya zamanto bai rayu da ilimi ba ya zamanto zuciyar shi Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya mai haske na ilimi ba a cikinta to wannan mutumin ha mai yitun wannan mutumin matacce ne wato dukkan mutumin da ya zamanto zuciyar shi bata rayu ba da ilimi zuciyar shi bata yi haske da ilimi ba zuciyar shi ta rayu ne da duniya ta rayu ne da son kayan duniya ta rayu ne da abin da za a damka mata na duniya ko to wannan mutumin sunan shi macacce amma kar ka je ka ce mishi macacce wace fatan ka a bakin ka ko yi rigima da shi ya ce to wallahi in na gana mutu daga ran kan gobe ma kai ne an gane ko sai ka san irin usuluban da za ku yi amfani da shi lokacin da za ka yi magana da jahili dan kana gaya mai wata magana kana ce mishi wallahi kai fa a mace kake fa sani ne baka yi ba to kuma da marece in ya mutu wallahi kai kwaye ka san inda za ka yi a kotu ce ya gaya mishi dama da muna zaune a fada ya ce mishi bace a mace yake gane ya ce bai yi ba ashe shi ku ya san abin da ya kulla ka shiga ka huta ka ce ni wallahi bal abin da ne mai ta'alimi ne kawai na je ya ce kaza a ce to ka san mai ta'alimi an gane da kyau ka san usulubin da za ka yi amfani da shi a wajen jahili kadda ka gaya mai wata kalma wanda kuma ya zama to kaɗar mukanka da ita kadda ka ce mishi a mace yake ya zaci cewa wani abu ne ka kulla mashi lokacin mutuwan ne bai yi ba an gane walaisa lahu nushuru sannan kuma jahili ba shi da wani tashi hinan nushuri a lokacin da za a tayar da mutane daga cikin kaburburansu ba ya da wata rayuwa wanda za ta amfanar da shi a lokacin da za a tayar da su daga cikin kaburburra wato bayan bayi sun mutu sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala an binne su a cikin kaburburra to akwai lokacin da kuma za a tayar da mutane ga baki daya an gane ko akwai lokacin da za a tayar da mutane ga baki dayansu kowa da kowa a tattara shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasna'un wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika annushur kadhalika an-nushur mun gane da kyau to tayarwa da za a yi wa kowa za a taso shi daga cikin kabarinsa sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce yuhsharun nasu hufatan uratan ghurlan kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin to lokacin da za a tayar da mutane daga cikin kaburburra su tafi saboda a tafi falfajir alkiyama to a wannan lokacin ba shi da wata rayuwa wanda za ta amfanar da shi a lokacin da aka tayar su saboda bai tara ilimi a wannan gida na duniya ba a nan ma dai a matsayin shi na jahili yake ba zai tashi ba a cikin sahun malamai an gane ko saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce yuba'atul mar'u alama mata alaihi za a tayar da mutum ne akan abin da ya mutu akan shi in ka mutu kana cikin hanyar neman ilimi za a tashe ka a cikin jumlar jumlar ɗalibai masu neman ilimi masu karatun addini za ka tsinci kanka cikin wato malamai kenan in ka tashi kana kidahumanci ka mutu kana kidahumanci to za a tashe ka cikin jumlar kidahumai to shine yace walaysa lahu nushurun baya da wani tashi baya da wata rayuwa wanda take mai amfani hinan shuri a lokacin da ake tayar da mutane daga cikin duruwa na'am وقال غيره أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وأوصاله وأوصاله وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو عليم na'am wa qala ghayruhu wani daga cikin malamai shi ma yace akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu wa dhul jahli maytun wa huwa yamshi 'ala ath-thara yudhannu min al-ahya'i wa huwa adimu yace akhul ilmi ma'abucin ilimi ma'ana shi shine zaul ilmi kenan ma'abucin ilimi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi addini na musulunci ya sanar da shi ilimi mai amfani wannan mutumin hayyun rayayye ne khalidun kuma madawwami ne dawwamamme ne ba da mautihi bayan mutuwarsa wa ausaluhu gababuwan shi ramimu suna rididdige sun rididdige ta hatar turabi a ƙalƙashin ƙasa amma yana nan a matsayin shi na rayayye saboda a kullum ana samun ilimi daga wajensa a kullum ana amfana daga abin da ya karantar irin abin da ya shafi yanzu irin saluloli din nan kayayyaki na ɗauka mutum nawa wanda yanzu ya rasu amma idan aka kunna karatun shi kana ji za ka tamkal yana cikin rayayyu mutum nawa wanda ya rasu amma za a ce wane ɗalibin shi ne wane ma a gurin shi ya karatun ƙur'ani wane ma a gurin shi ya karatun alƙur'ani to kaga lalle cewa yana kwance a cikin kabari ya fi shekara goma da rasuwa amma yana nan daren dakan ana damawa da shi karatuttukan shi ba a fasa jin su ba faɗakarwar shi ba a fasa sauraranta ba ɗaliban shi suna nan sun tsaya tsayin daka suna koyar da mutane addini na musulunci sai ya zamanto yana kwance a cikin kabarin shi gaɓaɓuwan shi sun diddige an gane ko a walam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim wato gaɓaɓuwan shi sun diddige sun koma ƙasa a ƙalƙashin ƙasa ɗin amma kuma yana nan da ran shi wadul jahali ma'abucin jahilci kuwa maitun mushe ne macacce ne wa huwa yamshi ala tsara alhali gashi yana tafiya akan ƙasa a tsara ita ce ƙasa wanda take da kwai damshi ita ce ake ce da ita a tsara an gane da kyau ko ta zo a cikin alkur'ani ko ba ta zo ba yawwara a karmakan lafi a yana za mu same ta ta ana na a nan gungama a tsarafa a tsarafa kumsa da aya ta biyar da cikin suratu baha ita za ka samu a nan ko? wace ce? na'am lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara aya ta biyar kenan kumsa kenan wa huwa yamshi ala thara ala hali yana tafiya akan ƙasa al-thara ita ce ƙasa wanda take jikakkiya shi yasa ake ce da ita a tsara ƙasa jikakkiya irin damshi guri mai damshi shine a tsara baina ma kalbun adisa ya akulu tsara min al'adashi yalhatsu ya akulu tsara min al'adashi idra'atu baghiyun min baghaya bani isra'ila kamar yadda yake cikin wato sayyid bukhari da muslim hadithan abu huraira to shine anan yace wa huwa yamshi ala tsara alhali yana tafiya a saman ƙasa amma dai macece ne yuzannu min al-ahya'i ana zaton cewa shi din yana ɗaya daga cikin rayayyu wanda ake damawa da su wa huwa adimu alhali shi kuma rashashe ne babu shi babu shi yana yawo ana damawa da shi a duniya amma saboda kidahumi ne shi ba a lissafi da shi idan ya zamanto addini baya moruwa da kai ta kowane ɓangare addini sai dai ma ya samu ragi ya samu tawaya daga ɓangarenka to ba za a sa ka ba daga cikin sahun waɗanda suke rayayyu za a sa ka ne cikin sahun matattu gashi kana tafiya a ƙas kana yawo ana damawa da kai sabga ta daɗi ta wahala ana damawa da kai to amma saboda addini shi bai san abin da kake yi ba duk abin da kake yi dinnan kana yin shi ne akan duhu ko to kana na a matsayinka nake dahumi macacce wanda gashi yana yawo a saman ƙasa amma kuma macacce ne na'am فقال آخر حياة القلب علم فاغتنمه وموت القلب جهل فاجتنبه وقال آخر wani daga cikin malamai Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ya ce hayatu na ƙalibi ilmin fagtanimuhu wa mautu na ƙalibi jahalun fagtanimuhu ya ce hayatul kalbi rayuwa ta zuciya to zuciya ita kuma ba tana rayuwa bane da kuɗi ba tana rayuwa bane da cin abinci ka gama cikinka wannan rayuwa ce ta gangan jiki rayuwar zuciya ilmun ilimi ne ilimi shine rayuwar zuciya ka ɗauki alƙur'ani ka dinga karantawa ka san abin da alƙur'anin yake cewa sai ka ji zuciyarka wasai ka ji ka a cikin nutsuwa ka ji ka a cikin kwanciyar hankali mun gane da kyau idan ya zama to mutum ya yi karatu yana fahimtar abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani sannan kuma yana fahimtar sunna ta ma'aiki abubuwan da ma'aiki yake faɗa a cikin sunna to sai ya ga cewa rayuwar duniya ta zo mishi da sauƙi zuciyar shi ta yi ƙaƙal amma duk mutumin da za ka ga cewa gashi da karatun alƙur'ani amma kuma zuciyar shi ta yi baƙi wanda bai nemi ilimin karatun alƙur'anin ba ne ko kuma ya yi karatun alƙur'anin ya yi ilimin amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai nuface shi da shiriya ba Allah bai bashi ba ilimi mai amfani amma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ilimi mai amfani shine kaɗan da magani ya fi da yawa ba amfani kenan sai ya zama to zuciyarka ta rayu rayuwa wanda take mai kyau baka kullace da wani a cikin zuciyarka baka yi wa wani hasada saboda ka san wanda ya bashi yana da iko akan ya ɗauki abin da ya bashi irin shi ya baka ko sama da shi sai ya zamanto ka shafa wa kanka lafiya ya zamanto abubuwan da Allah ta'ala yake so ka aikata na riko da sababi ka aikata su to sai ka bar wa Allah komai a hannun shi yake ganin damar shi ne ya ɗauka ya baka yau ganin damar shi ne ya jinkirta sai gobe ganin damar shi ne ya bari sai jibi ganin damar shi ne ma sai bayan wata ya mutu ko sai baɗi ma ya baka an gane da kyau to wannan sai mai ilimi yake ganewa haka ba wanda yake ganewa cewa kowa rabon shi yake ce sai wanda yake da ilimi mun gane da kyau ba wanda yake ganewa cewa kowa baya tsallacewa kaddara shi sai wanda yake da ilimi idan abu mai kyau ya same ka ka san cewa ba karfin ka bane ba dubarar ka bane ba wayan ka bane a'a haka Allah ta'ala ya kaddara ka kasance idan abu wanda yake maras kyau ya same ka ka rungume shi da hannu biyu ba wai kida humancinka ba ne ko rashin saninka ko kuma zamanka a daƙile ne yasa haka haka Allah dama ya kaddara tun fil azal zaka zamanto haka nan ne matukar kayi riko da sababi kada ka damu to amma mutumin da ya zamanto ba shi da wannan ilimin za ga cewa abu dan kaɗan ya same shi amma ya tayar da hankali za ga da mutum ne wanda yake bulbul in ko gaisa da shi zaka ji shi kankam a kame amma bala'i kaɗan yana hawa kan shi in kuka yi sati ba kwaɗu da shi ban kan yaka ce wani ni rike ka aka yi a likita ba ce wallahi kawai damuwoyin nan na duniya ne wallahi mata ta ce wance kawai fara maka jaji aka yi kaza aka yi kaza ka ce wallahi ni da naga fuskar ta ka ce naga hal idan ka ya faɗa ya ce dole ido na ya faɗa abin da ban saba bayyane to amma inda zai yi haƙuri ya rungumi alƙur'ani ya dinga karanta shi to zuciyar shi sai ta dawo daidai. Allazina amanu wa taɗuma innu ƙulubuhun bi zikirillahi, ala bi zikirillahi taɗuma innu ƙulubu. Waɗanda suka yi imani, zukatansu suna nutsuwa ne da ambatan Allah, ku saurara ku ji da ambatan Allah ne ma zukata suke nutsuwa. Al'imamu Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunna wal jama'a, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato yake cewa kamar yadda gangan jiki yake buƙatar abinci yadda ba za ka iya yin kwana uku ba baka ci abinci ba ko to haka ranka ya fi buƙatar ilimi sama da yadda gangan jikinka yake buƙatar abinci yadda za ka tashi ka yi fafutuka ka je ka nemo abinci idan aka ganka a kasuwa aka ce wai me kake kace nemo abinci ne miki to haka ya kamata a ganka kana fafutuka a makaranta aka maka magana me kake nema ka ce neman abincin rai ne miki ba neman abincin gangan jiki ba an gane ko gangan jiki yana rayuwa ne ta hanyar zuba abinci a ciki shi kuma rai yana rayuwa ne ta hanyar ilimi idan ya zamanto ka fifita bangaren gangan jikinka akan ranka sai ya zamanto ka ci da gangan jikin naka ya girma kuma ya ta saba wa Allah ta'ala a gobe kiyama kuma shi kuma ran naka ya babbaku mun gane da kyau na'am yawwara yadda mai ta iya ya faɗa wa ƙotun ruhi arwahul ma'ani ku haka ne ku walaisa bi an sharibta wala ɗa'imta ya ce abinci na rai su ne tsagoron ma'anoni na alƙur'ani da tsagoron ma'anoni na hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinci na rai in dai za ka zuba wa ranka abinci shine to ka nemi alkur'ani ka je ka koyi yadda ake karanta alkur'ani a wajen malamai ka koyi yadda ma'anar alkur'ani take ɗauke da shi wannan zai sa ya zama to ka bai wa ranka abinci walaisa bi an sharibta wala ɗaimta ba wai ka ci ka sha bane abincin rai wannan ba abincin rai bane sai dai ma ya sa zuciyarka ta dinga fandarewa ta dinga kangara in ya zama to mu Allah baya mai wani ibtila'in ma sai ya ga cewa yana kangarewa da ya saba yayi kaza kawai sai ga ya ƙara fandarewa yana fandarewa yana ƙara bauɗewa to amma rai abincinsa shine ka zuba mai ilimi ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki duk wanda ya zama to ya samu waɗannan abubuwa wallahi ya ƙara godewa Allah ta'ala ba kowa bane daga cikin bayin Allah muminai ba musulmi ba ba kowa bane daga cikin bayin Allah muminai wanda Allah yake bashi wannan abu to idan har ka tsinci kanka cikin waɗanda Allah ya basu kada ka rena kanka kada ka mai da ni'imar da Allah ta'ala ya maka karama ce kada ka maida ta kaskantacciya har ka dinga hangen waɗansu wanda Allah ya ba su duniya daga cikin mumine amma bai ba su ba wannan abin da kake da har ka dinga tunanin cewa sun fi ka daraja sun fi ka farala a kada ka kallaci wannan inda Allah ya baka qutur ruh dan ya hana ka qutur jasadi kada ka damu ya baka qutur jasadi ya hana ka qutur ruhi ya fi girman nadama akan akan ka rasa qutur jasadi akan qutur ruhi na'am
وأنشدنا الشيخ الأستاذ شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله ذو العلم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه عز العلا في المواكب وذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد موته تحت التيارب فيهات لا يرجو مداح من ارتقى رقي ولي الملك والي الكتائب سأولي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حسر عن ذكر كل المناقب مناقب منا فبي حسر عن ذكر كل المناقب هو النور كل النور يهدي عن العمى وبالجهل مر الدهر بين الغياهب هو الذرة هو الذرة الشماء تح هو الذو هو هو الذروة الشماء تحمي من ارتجى إليها ويمشي آمنا في النوائب به ينتدي والناس في غفلاتهم به يرتدي والروح بين الترائب به يدفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب فمن رامه رام, رام المآرب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب هو المنصب العالي والمنصب هو المنصب العالي فيا صاحب الحجاه إذا نلته حوين نلته إذا نلته حوين بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها فغضب فإن العلم خير المواهب نعم shi kenan ce wa an shadana shekul ustaz a sheikh dattijo al-ustazu malami shekul islam dattijan musulunci burhanuddini hujjar addini rahimahullahu allah ta'ala ya ji kansa da rahama wa an shadana ya saba mana waga. Zaul ilmi a'la rutubatan fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi. Fadhul ilmi yabqa izzuhu mutada'ifan wa dhul jahli ba'da al mauti tahta at tayarubi. فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك وللكتائب سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل المناقب هو النور كل النور يهدي عن الأماء وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب هو الذروة الشماء تحمي من التجا إليها ويمشي آمنا في النوائب به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب فمن رامه رام المآرب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب هو المنصب العالي فيا صاحب الحجاء إن آنلته هون بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها فغمض فإن العلم خير المواهب yawwara ya ce zauli ilimi ma'abuta ilimi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi na addini na musulunci kuma suke yin aiki da abin da Allah ta'alan ya ba su na wannan ilimi a ala rutubatan su ne mafi ɗaukakar matsayi da daraja fil maratibi a cikin darajoji duk wata daraja da wata ɗaukaka ƙasa take da daraja ta ilimi idan ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya saka sunanka daga cikin waɗanda suke ma'abuta ilimi ne kana ɗaya daga cikin ɗalibai na ilimi to wannan daraja taka ta fi kowace daraja ɗaukaka a cikin darajoji an gane ko inda za a ce wannan kansila ne mai matsayi ne ko za a ce wancan gwamna ne mai matsayi ne wancan honorable ne mai matsayi ne wancan kwamishina ne mai matsayi ne wancan adijan ne mai matsayi ne wancan minista ne wancan difite ne wancan shugaba ne kowanne daga cikinsu yana da matsayi to daraja ɗin malami wanda ya rike mutuncin shi yake aiki da abin da Allah ta'ala ya sanar da shi na ilimi to kowanne daga cikinsu darajar shi ƙasa take da tashi ƙasa take da ta malami mun gane da kyau wa min dunihi dukkan darajar da ya zamanto ba daraja ba ce wanda take ta ilimi izzul ula wato girma ne wanda yake na ɗaukaka filma wakibi a cikin ayari na matafiya a cikin jama'a wannan girma ne kowanne duk wato girman da ya zamanto ba girma ba ne na ilimi dukkan darajar da ya zamanto an same ta ba ta ilimi ba ce to daraja ce wanda take yau akwai ta gobe babu ita daraja ce wanda idan aka zauna za a ga cewa yau ana damawa da ku gobe ba ku bane za a dama da ku mun gane da kyau duk wata daraja in dai ba ta ilimi ba ce to girma ne na ɗaukaka a cikin jama'o'i a cikin jama'a idan ku ne yau ba ku bane gobe yau ana damawa da ku a matsayinka na kansila a matsayinka na kwansanyi a matsayinka na baruma a matsayinka na kaza a matsayinka na kaza to sai ya zamanto idan shugaba aka sake shugaba akwai bukatar kuma a ce an canza ku akwai lokacin da idan mutum ya gama mandar shi ya kare din yanda ake jin daɗin shi dole a yi haƙuri a ce mai wannan a yi tsohon mir ne wannan tsohon gwamna ne wannan tsohon shugaban ƙasa ne wannan tsohon honorable ne wannan tsohon minista ne da sauransu amma ba za a ce ba wannan tsohon malami ne da yana karantarwa amma yanzu ya yi ritaya ya fasa karantarwa an gane ku ba za a ce ba wannan tsohon malami ne wanda yanzu abin da yake da shi a da yanzu babu shi mun gane da kyau to idan mutum yana da ilimi wannan ilimin da yake da in yau ana damawa da shi ko har gobe har jibi matukar yana da rai to za a dama da shi za a zo a maka fatawa ka ba da amsa abin da ka sani abin da baka sani baka ce a tambayi waɗansu daga cikin malamai fadul ilimi ma'abucin ilimi ya baka izuhu mutadha'ifan girmansa da buwayarsa yana wanzuwa ne mutadha'ifan halin kasancewar shi yana abin lillinkawa idan da kana da kai darajar da bata wuce 20 cikin 100 ba to inda kana da ilimi kana aiki da wannan ilimin naka waɗanda suke ganin darajarka da ƙimarka ba raguwa ba za su dinga yi a kullum za su dinga karuwa ne sannan kuma bayan haka nan kwantikinka na kyawawan ayyuka na hasanat a kullum zai ƙara cika ne da kyawawan ayyuka kwantikinka na munanan ayyuka sayyi'at a kullum zai ƙara shahol ne zai ƙara ƙasa ne saboda kana da ilimi kuma kana neman gafarar Allah tabaraka wa ta'ala kan abin da ka aikata na kusakure sai ya zamanto a kullum girmanka da ɗaukakarka yana ƙara girma saboda duk wanda ya fi ya fi ka ilimi to zai fi ka sanin yadda ya kamata a bauta wa Allah sanin hanya ya fi sabko an gane inna akramakum inda Allahi a taɗakum mafi karamcinku a wajen Allah su ne waɗanda suka fi kowa kiyayewa dokoki na Allah to ba yadda za a yi ka kiyaye doka sai ma ka santa dugan za ka kiyaye ta in baka san ta ba za ka kiyaye ta ba yanzu kana tafiya akan guduran ka zo ka kana tafiya shikenan wata mota an sabke mata an sabke mata wannan wannan kin ta huce ka an zo bariyar an sabke mata ta huce da ka zo ka akan moto kai ma sai ka gilma ka huce baka san cewa wannan doka ce in za ka zo ka huce kai dai ka sauka ka biyo ta ƙasa ita mota ce ba ta sauka shi kenan sai ka wuce shi kuma wanda shi kuma ya sani can da gudu ka zo ka huce hishat ya zo ya kewaye kai kuma da ka huce aka tsaida ka da aka tsaida ka aka ware maka tambaye tambaye ina takarnin ka kace motan aro ne daga nan dai ka fara shiga cikin halin haulayi to haka nan idan baka san doka ba ta bil adama kana keta ta ina kuma doka ta Allah doka ta Allah wanda ya shata ta ba yanda za a yi kasanta dole sai kana da masaniya a kai dole sai ka tafi kayi karatu a gaban malamai gashi kaza kaza dinnan doka ce ta Allah gashi kaza kaza dinnan doka ce ta Allah to sai ya zama to kawon ya lafiya wadul jahali ma'abucin jahilci kwa tahta tayarubi yana kalkashin ƙasa a rufe ruf ba'da mauti bayan mutuwa ma'abocin jahilci jahili idan ya mutu a unguwa aka je aka binne shi bayan sati ɗaya bayan kwana goma shi kenan masoya ma sai su manta da shi ba wai makiya ba dama ce magana watan sanal ahibbatu ba da ashirin kamar yadda mai zuhud ya faɗa masoyanmu za su manta da mu bayan kwanaki goma mun koma ga Allah bayan rasuwarmu da kwana goma an je an binne ka ko an je an binne ni ko an je an binne shi bayan kwanaki goma tuni da ja an huce wannan gurin an huce ta kai kuma wani abu za a shiga masha Allah eh sai dai in kyauta ce kuma amma in dai in dai jahili ne ko yana mutuwa aka je aka rufe shi a cikin ƙasa ɗin nan ruf to ya ruf babu wanda zai je ya tono shi amma malami an je an rufe shi ba rufu ba ne an danne kan bodari ne ba daga nan take ba an gane ko akwai malaman da aka kashe su saboda suna sanar da bayan allah addini na allah bayan an kashe su sai ya zamanto abin da ake tsoro din ya faru sai ya ƙara haikaka akwai wanda an kashe su saboda suna isar da sunna ta manzo Allah sallama dan me za su yi da'awa akan sunna dan me za su yi kaza shikenan sai aka far musu Allah Allah shine ya kaddara komai zai kasance ba sai ya zama to yanzu wanda suka biyo bayan su sun ma fi su ilimi na'am sun fi su yawa sun fi su da'awa din mun gane da kyau to haka ilimi yake jahili shine wanda idan aka kashe shi aka je aka binne shi a cikin kabarinsa ya rufu ruf amma malami dan ka kashe malami guda ɗaya kala ka yi tunanin cewa ka kashe da'awa wataƙila kashe shin nan da kai ta dalilin wannan mutuwar tashi za ka ga waɗansu daga cikin ɗaliban shi wanda baka taɓa tunanin cewa sun fahimci sunna ba za ga yadda za su tashi suna ta isar da saƙon Allah kuma su ce malam ya sanar da mu wannan abu na'am in haɗa za ka yi kuma hallo ka kashe su kafin ka gama ɗin hallo Allah sai ya tashi waɗansu. An gane ko? Zarata kenan. Haka addini na musulunci yake a kullum za a samu zarata waɗanda suke masana suna ta annabi wanda za su dinga ba ta kariya. To amma shi kuma jahili in ya mutu ya mutu. Shikenan wani ma yanzu in ka zo ka da yawa daga cikin jahilai wani a unguwar kuma yake wanda yanzu aka faɗe shi ka ce Allahu akbar ka ce kiya kamar ba a yi basuwa ne. Amma malami fa kana ganin almajiran shi zaka tana da shi kana ganin almajiran shi aka ce kai wani yana da karatu ka ce ai dan dan gidan mariganyi wani ne malam wani ko ka ce ai almajirin malam wani ne mariganyi ya rasu nan da shekara goma kai mana Allah ji kan shi Allah ya gafarta mishi ce lokacin wannan makarantar da ran shi kai malamin nan akwai son jama'a kuma akwai kokari karfe uku na dare shi zai fito da kanshi ya tashe mu lokacin nan in ya tashe mu ba koma gida yake ba a gaban mu zai zauna a gaban shi za mu zauna muna ta karatu a yi kaza a yi kaza ai Allah ji kan mananci wannan kayan shi bai taba hana ka hada ka da shi ba da sauransu kaga za ka mai addu'a amma jahili to mai wata alaka za ta hada ka da shi ba ta kadi ne mishi ba an gane ko to shine yace wa zul jahili ba adal mauti tahta tayarumi fa zul ilmi ma fa hayata la yarju madahu man irtaqa ruqiyya waliyil mulki walil kata'ibi ya ce fa haihata faufau faufau shi ne haihata ma'ana ba'uda ya nesanta irin abin da ba zai yi ba ne akwai irin abubuwan da suke za su yi ko yanzu a matsayinka na almajiri baka yi karatu ba shi kenan sai kake tunanin cewa kuna hira da abokan ka ce wata ran kawai kai ba za ka yi aure ba sai ɗiyar ba zum za ka aura gane ku ga jana wutsiyar rakumi ta yi nesa da ƙasa ko to ba ɗiyar ba zum ba ko ɗiyar wani wani minista ba za ka aura ba amma yanzu wanda ya kama hanya fa irin mutumin da yake shi ma wani ɗan gwamna ne ko ɗan wani kimeme ne a ƙasar ba gwamna ba ne ba kaza ba ne amma dai kimeme ne babba ne mai faɗa ne a yana da kai abin hannu dan gaje za ka auri ɗiyar bazuma akwai wani abin mamaki ko da tudu da tudu ne to idan aka ce hayahata shine yanda ake cewa hausawa suke cewa wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa ko to fa hayahata faufau la yarju madahu manirtaka manirtaka dukkan wanda ya hau ru'iyya waliyil mulki irin hawa ta majibincin mulki walil kata'ibi majibincin askarawa la yarju madahu wato baya kaunar baya fatan iyaka ta wannan daraja din da zai hau wannan duk wanda zai gaya maka iyakacin darajar malami wannan bai san ba iyakacin darajar malami ba wanda zai ce maka yau zai zauna ya ce maka ga iyakacin darajar malami abin da zai samu in yayi aiki da abin da ya sani amma yanzu kowane komishina yana da iyakacin salarkin da za a bashi sai dai in cuwa-cuwa zai yi amma malami ko ba wanda ya san iyakacin sakamakon da zai samu shine fa haihata faufau wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa munirtaka dukkan wanda ya hau sama ta hanyar neman ilimi to layar juma dahu baya kaunar baya fatan samun iyakacin wato gayar ilimi din wannan ba wanda yake fatan haka kowa yanzu daga cikin ɗaliban ilimi duk yanda malumtar malami ta kai malami akwai malamin da zai ce shi yanzu yau ya fi kowa sani akwai wanda za ka kiraye shi a matsayin malami ka ce akar makallahu bai ce almajiri ba to haka ilimi yake duk yanda ka kai akan ilimi to ba za ka kure shi ba haka kuma duk yanda mai iya ba da labari ya kai a ba da labari ba zai iya kaiwa iyakacin darajar da malami zai samu ba darajar da malami zai samu saninta a wajen Allah ta'ala yake sannan kuma ilimi iyakacinsa ba za ka iya kaiwa ba za ka yi ta hawa ne za ka yi ta hawa ne kullum daraja ta dinga ƙara haɓaka amma ba don can ka ce yau mun kai sidratul muntaha ba ta ilimi yanzu in bangaren abin da ya shafi matakai ne na karatu da sauransu duka za ga akwai kujera ta ƙarshe tun kana collage ka je ka samu burebe bayan ka gama burebe ka je ka samu bak bayan ka gama bak ka samu lisans bayan ka gama lisans ka samu shahada ta kayi kayi kayi masters bayan ka gama masters ka yi doctora bayan ka yi doctora ka je mataki na ƙarshe shine ustazul doctor ka je ka profesa ko to wanda shi yakacinsa kenan to haka ɓangaren abin da ya shafi waɗansu kwali da kwali waɗansu matsayi za a ce sai mai kwali kaza zai aje mata karru a nan to amma ilimi shi ba shi da wannan za ka zama to al-ustazul doctor amma a maka wata tambaya a cikin addini na musulunci ka ka kasa ba da amsar ta an gane ku saboda ba ta kai ba dan ka zama da ustazu daktor ka rufe littattafai ka fasa karatu ba sai dai dama da awarka in dama babban gurin ka shine ka zama to wannan jin ka samu wannan kwali din shi ko kwali la yusmin wala yuguni min ju'in ga kada kwali din kana dauke da shahadar kai daktor ne amma maganganun da za su fito daga bakin ka ko wani mai lisansi ya fi ka ya fi ka iya magana ko wani mai lisansi ya fi ka karatu to dan haka shahada tana nuni akan cewa ka zauna ka ɗauki wannan lokacin ka yi karatu amma ba ta nuni akan cewa ka fahimta an gane da kyau yawwara sa'umli alaikum to shi ne ce kuma da sannu zan yi muku shifta ba a ma fihi shashen abin da yake cikin ilimi na darajoji fasma'u ku saurari abin da zan faɗa fabi hasrun ya ce takaitawa ta tabbata a gare ni wato na takaita da yawa an zikiri kullil manaƙibi daga ambatan dukkan darajoji na ilimi ba zan iya ambato su ba gabaki da amma dai zan dan yi muku shifta kaɗan game da abin da ya shafi ilimi da kuma darajarsa amma ba wai don su kaɗai ba ne kajen da malayin faɗa shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa innal mala'ikata da tadau ajnihata hali ɗalibin ilmi ridan bima yasna'u mala'ikai na Allah suna ajewa fukafukansu suna ɗora fukafukansu ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da yake aikatawa fazala ce almala'ika jam'i ne adadi nawa na mala'ikai adadi nawa na mala'ikai ne suke ɗora fukafukansu a kai don haka ya ce takaitawa ta tabbata a gare ni dangane da ambata dukkan darajoji na ilimi huwan nuru kullun nuri ya hadi anil ama wuzul jahali marar dahari bainal ghayahibi ya ce na farko dai abinda za mu gane cewa ilimi huwan nuru shi haske ne ilimi haske ne kishiyarsa shi ne mai duhu haske kishiyar shi duhu ko? haske maganin duhun daki maganin duhun dare to shi ilimi haske ne kuma kuma mun sani kullun nuri kowane haske ya hadi anil ama yana shiryar da mutum ne daga makamta an gane da kyau idan ana cikin hira ka zo ka in ka ce wallahi ni har yanzu a cikin duhu nake an san abin da kake nufi ko da a cikin haske kake a fili karar ana hira ana hira gashi da rana ne tantagariya amma kuma da ka zo ka ce ana hira sai ka ce wallahi ni har yanzu a cikin duhu nake kana nufin babu haske a gabanka? ai a cikin zancen da ake ne kai har yanzu baka gano komai ba amma idan ka gano ka ce alhamdulillah yanzu na samu haske na samu haske ko da a cikin ɗaki ne a duhu baka ganin kowa in ka ce ne a cikin haske nake ka gane zancen da ake nufi ko to shine yace kowane haske ko ya hade anil ama yana shirye suwa ne daga makafta idan a cikin dare ka tashi cikin dare kana neman sallarka wutar ɗakinka a kashe za ga lalumawa ce za ka da kai komin idanka ba za ka gano ba da lalume za ka samu ta amma inda a ce da wutawa laluman wannan za ka yi shi cat kawai ɗoka za ka yi gatacin kaɗa ko kayanka to haka ilimi yake haske ne wanda zai nuna maka wannan ita ce hanyar mai kyakiya idan kai nan ka yi ratse idan kai nan ka bi ratse shine ake goga ka san hanya sai dai ka buraze an gane ko mutumin da ya san ilimi ya san cewa wannan ita ce hanya mai kyakkiya wannan ita ce karkatacciya shi yasa ba yanda za a yi Allah ta'ala ya hada azabar shi da azabar wanda ba shi da ilimi mutumin da ya san doka ya take ta ya fi tsananin taurin kai sama da wanda bai san doka bai take ta an gane da kyau shine ce huwan nuru kullun nuri ya hadi anil ama wazul jahali ce to mabucin jahilci kwa bainal ghayahibi yana tsakankanin sarƙaƙiya ta duhun jahilci marar dahari a tsawon zamanin shiga baki da shuɗewar zamanin shiga baki da babu idan aka ce al-ghayahib jam'i ne na al-ghayhab al-ghayhab shine az-zulmatu shadida duhu wanda yake mai tsanani to wannan mabucin jahilci shi kuma a cikin duhu yake game da abin da ya shafi addini ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce za ka ga mutum gashi alimin bi amrin duniya jahilun bi amrin akhira game da abin da ya shafi lamarin duniya ƙwararre ne ya sani za ku zauna da shi ɓangaren mathematics ya maka bayani filla-filla za ku zauna da shi ɓangaren abin da ya shafi harkoki na kasuwancin da za su kawo ci gaba ga bawan Allah zai maka bayani yadda ya kamata ce to kaza in aka sami shi yana da riba sosai ana kaza ana kaza amma a ɓangaren addini ko zero ne in kuka zo kuka zauna da shi ka tambaye shi sallah ta lokaci biyar nan ne asuba mai sunanta a guda nawa suna gare ta kace to ana asuba ce ana ce mata salatul gadati ce me gadati kuhara kuhara tattaura da shi ya ce ni yanzu dai inda za ka mun tambaya dai akan lamarin kasuwanci yaya ni jiya naira nawa take suke na ya canza maka ya canza maka ya canza maka akala an gane da amanta zancen addini to haka waɗansu suke gashi a cikin lamarin duniya wayayye ne ba za ka layince mishi ba amma a ɓangaren addini shi kuma a cikin duhu yake boyayyeniya a cikin duhu ba wai makaho ba ko mai idan sai ya lalama to haka jahili yake a cikin addini huwa zarwatu shamma'u tahmiman iltaja ilaiha wa yamshi aminan fin nawaibi huwa shi ilimi shine azzarwatu shamma'u wato tsolo ko kuwa wanda take madaukakiya wanda ta hamiman iltaja ilaiha wanda take karewa dukkan wanda ya fake zuwa gare ta wa yamshi aminan yana yin tafiya amintacce fin nawa'ibi a cikin musibobi waɗanda suke afkuwa a cikin jama'a za ka yi tafiya salim alim a cikin jama'a lokacin da mutane suka harzuna ana cikin fitintunu abubuwa suna ta afkuwa amma kai kuma saboda kana da ilimi sai ya zamanto ka yi tafiya salim alim a cikin jama'a ba ruwanka da rikicin waɗancan ba ruwanka da rikicin waɗancan saboda ka fahimci faɗar Allah ta'ala da ya ce kaza ka fahimci faɗar manzon Allah da ya ce kaza sai ya zamanto ka zauna lafiya bihi yantaji wato da ilimi ne ma yantaji wato mutum yake tsira wannan su fi ghafalati ma alhali mutane suna cikin rafkanuninsu bihiyar taji da shi ne ma da ilimi ne ma bawan Allah yake sawa a ran samun rahama ta Ubangiji war ruhu bainat tara'ibi a lokacin da rai yake tsakankanin karankarmi lokacin da rai ya zo fita a wannan lokacin ne mai ilimi yake sawa a ran shi zai samu rahamar Allah subhanahu wataala saboda akwai matakai wanda bawa ya kamata a ce ya kula da su a lokacin da kake cikin yanayi na lafiya lokacin da lafiyanka kalau kana harkoki na kasuwa da sauransu ana damawa da kai ya zama to tsakankanin alkhawf war raja kowanne 50 cikin 100 ne yanda kake tsoron azabar Allah kashi 50 cikin 100 kana tsoro yanda kake kaunar rahamar Allah kashi 50 cikin 100 kana so kashi hamsin cikin ɗari tunaninka in ka mutu a wannan yanayin ɗan wuta ne kai kashi hamsin cikin ɗari tunaninka in ka mutu a cikin wannan yanayin ɗan aljanna ne kai mun gane sai ya zama tome ta haka dinga jin tsoron in aikinka na ashahoyi yawa hato zai koma kashi sattin cikin ɗari za ka dinga kuma ƙoƙarin ka zama tuwon aikinka na alkhairi yawa za ka zama to kashi sattin cikin ɗari kenan kai ɗan aljanna ne to wannan haka ya kamata bawa ya tafiya a cikin halin rayuwarsa lokacin da yake da lafiya amma da zarar rashin lafiya ta kama shi yana kwanci to ya rinja yadda bangaren samun rahama akan bangaren azaba an gane ku kashi gomiya tara da biyar cikin ɗari yana sa waran shi dan aljanna ne a lokacin da baya da lafiya mun gane da kyau kal ya zamanto idan kana cikin lafiya salim alim ya zamanto kana da irin wannan tunani din kashi gomiya tar da biyar cikin ɗari ɗan aljanna ne kai shi zai sa waɗansu ayyukan na alkhairi kai sakaci da su. Mun gane? Amma lokacin da mutum baya da lafiya saboda mazana sulma ce la ya mutan na ahadukum illa hu yusinu zanna billahi ta'ala. Kada kowa ya mutu daga cikin guface da yana mai kyautata zato na samun alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki. Sai ya zama to kawai babban abin da kake guri shine ka mutu ka huta ka shiga aljanna an gane ko yawwa to shine yace bihi wato da wannan ilimin ne ma yartaji mutun zai sanya rai akan samun haduwa ta rahamal Allah wa ruhu baina tara'ibi alhali lokacin da ransa yana tsakankanin karankarmi bihi wato da ilimi ne yashfa'u al-insanu marraha asiyan wato al-insanu mutun yashfa'u yake yin ceto ga marraha asiyan wanda ya zamanto mai saba wa Allah ne ila da rakin nira ne zuwa ga rufi-rufi na wutattai sharri la'awaƙibi sharri wanda yake na ƙarshashika mafi sharrin ƙarshashika da ilimi ne idan ya zamanto al'ulama'u daga cikin bayan Allah akwai waɗanda za su yi ceto a gobe kiyama ceto akwai ceto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai akwai ceto na mala'ika wanda za su yi akwai ceto na bayin Allah mumine wanda za su yi sannan kuma akwai ceto na Allah wanda zai yi to wannan bayan Allah mumine mazala ya ce a cikin al'ummata akwai mutum ɗaya wanda zai yi ceto mutanen da zai shigar da su aljanna wanda suka cancanci shiga wuta sun fi yawan adadin ƙabilar banu tamim an gane ko wato ƙabilar banu tamim ko adadin su sun fi mutum dubu hamsin suna da yawa mutum ɗaya daga cikin al'umma ta yi to don haka wanda ya san dokar Allah ya kiyaye ta na'am ya fi samun wannan ceto din sama da wanda bai sani ba na'am shi yasa kenan da ilimi ne za a saka ka cikin waɗanda za su yi ceto a gobe kiyama na'am kai ma a baka damar a ceto cikin mutum saba'in ake so ka ceta shi kenan za a baka list ɗinsu ka je ka hudo su daga cikin wuta ka musu wannan farla ɗin daga gare daga gare ka na'am an gane da kyau Mm.
to in Allah ta'ala ya sa kana da ilimi musamman ka haddace alkur'ani to fa ba wai kai ba har iyayenka sai sun san ana yi na'am an gane ko fa ya ayyuhal qaribihi mutamassikan mujillal lahu fi kulli halin rijal hani amari an walidaka alaihi ma malabisu anwarin min at-taji wal hula fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was safwatul mala na'am أولو البر والصبر أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا كما يدعى الإمام الشاطبي يفعل أفركم مقدم الساعة to idan Allah ya sa kana daga cikin mahaddata alkur'ani waɗanda suka yi riko da alkur'ani suke aiki da shi to ba wai kai ba hatta iyayenka sai sun san ana yi su ma sai Allah ya ɗaukaka darajarsu akan sauran iyayen waɗanda iyansu ba su yi karatu ba na'am
mun gane na'am faman rama hura malma'ariba kullaha dukkan wanda ya nemi ilimi to ya nemi abin nema ga baki ɗayansa wa man hazahu dukkan wanda ya tare ilimi ya zamanto Allah ta'ala ba shi ilimi fad haza kullal madalibi haƙiƙa ya tare dukkan abubuwan da ake nema huwal mansibul ali ilimi shi matsayi ne wanda yake madaukaki mansib shine matsayi na'am matsayi ne wanda yake maɗaukaki fa ya sahibal hija ya kai ma'abucin hankali idanil taho idan ka samu ilimi hawwin ka kau da kai bi fautil manasibi saboda kubcewar waɗansu matsayayyuka da baka samu ba kana so a maka limancin ungurku sai aka ƙi yi maka aka ce kai ku rabu da shi ba a mishi ka nemi kwansani a ungurku a- baka samu ba ka nemi kaza baka samu ba to in dai har Allah ya baka ilimi ka kau da kai na'am dama wannan kima bai kamata ka nema ba fa in fataka dunya wa dhibu na'imiha idan duniya da dadin ni'imarta ta kubuce maka fa ghammi ka rumtse idanka fa innal ilma khairul mawahibi haqiqa ilimi shine mafi alkhairin kyautattuka daga Allah kyauta wanda take zo wa bayi daga wajen Allah ba kyautar da tafi Allah ta'ala ya baka ilimi mai amfani na'am wannan ita ce mafi alkhairi daga cikin kyautattukan da Allah yake baiwa mutum ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu shakka anka wadar wadaran kamar yadda me me me qawaidul fiqh ya faɗa ko na'am makala sai mun je mu wajen wakafa bil ladzatil ilmi dan mu kare shi a karatu na gaba na'am
وشدت لبعضهم مم.
إذا ما اعتز ذو علم مم.
بعلم ف- فعلم الفقه أولى باعتزازه فكم طيب يفوح فكم طيب يفوح ولا كس- كل- ولا كمسكن وكم طير يطير ولا كبازي na'am wa unshiddu li ba'dihim an saba mana waka ga shashe daga cikin malamai yace idza ma'tazzazu ilmin bi bi ilmin idza ma'tazzazu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi awla bi itizazi fa kam tibin yafuhu wa la kamiskin wa kam tayrin yadiru wa la kabazi yace idan ma'abucin ilimi itazza zu ilmin idan ma'abucin wani ilimi itazza ya daukaka ya samu buwaya bi ilimin saboda ilimin da yake da kwai shi idan har mai aikin likita ya samu ɗaukaka saboda aikin shi na likita idan injiniya ya samu ɗaukaka saboda aikin shi na injiniyanci idan mathematic malamin mathematic ya samu ɗaukaka saboda sanin shi lissafi da sauransu to fa ilmul fiqh ilimi na fahimtar addini na musulunci aula shine yafi dacewa bi itizazi da buwaya da ɗaukaka idan har ya zama to ma'abucin ilimi ya ɗaukaka saboda wannan ilimin nashi kaga ba wanda zaka tara shi kansa na shi kare nashi yanzu misali ka je ka gurin mai gyara malami wanda ya iya gyaran moto malami ne ko ba ma- ba malami bane ka ce ko mun karatun ka ka haddace qur'ani ka haddace sunna ta ma'aiki ka ji motan ka yana ƙara ƙurr ƙurr ƙurr kaga ina zaka nema ta za ka yi kai nema malami ne ba na kai ba kowa wannan bar dai in mishi adda ya warke ai ba za ka yi haka nan ba ko kiran wani gareji za ka yi akar maka ni kuna nan ofis kuna gurin aiki ka ɗauki moto ka kai mishi jara maka ko ai ba za ka daina shi ba ko shi ma yanzu a wannan gurin ba za ka je ka mishi shishigi ba ka mishi karambani yanzu idan ka je likita ba ka da lafiya ka ce ba ka da lafiya ga abin da kake ji aka ɗan auna ka ya ba ka maganin ka ya ce ka sha wannan biyu da murece biyu da safe ka ce mishi a ranka da da hidan sha uku ne saboda ni jin baka gani so nake in warware da wuri ka mishi wannan karan banin idan injiniya ya zo shi ya ce to wannan gurin ginin nan da aka yi ba haka ya kamata a yi ba ga yanda ya kamata a yi ka sa baki kai da ba karanci injiniyanci ba to idan mutumin da ya fahimci addini ya yi magana zaman lafiya shine wanda bai fahimce shi ba kada ya magana kada ya karamba ne inda ya har mutum a sana'a shi za ka girmama shi ka mutunta shi ko to mutumin da ya magana akan bangaren addini na musulunci shi ya fi dacewa da a bashi girman shi kada kai da baka yi ba wancan bai ba wancan bai ba shi da ya magana shi da ya yi kuma a ce kuma shi ja in ja zato duk abubuwan da ya zamanto sun ɓaci saboda dalilin an damka abu wajen waɗanda ba masu shi ba. Gashi wani ya yi karatun addini ya fahimce shi amma idan ya ce kaza wani daga can shi zai tashi ce ni kuma ni a salula na ji wani ya ce kaza. An gane da kyau. Duk ga ba ya adalci ba. Idan har kana so ka mai raddi. Idan kana so ka nuna cewa abin da yake ɗin kuskure ne ka je ka kai karatu min bidayati ka kamo daga diddigi. Idan kai ma ka kai matakin nashi wanda za ka mai raddi sai ka mai raddi amma ba na ji a salula ba watakila wanda ya faɗa a salula ɗin shine akan kuskure shi malamin da kare na ɗin dama aka ce idowa kare na ce wanda nake gani kullum ko shi wanda kare na ɗin kuma ya fi gaskiya ya zama zo ka ce mu ai mun ji a salula malam wani ya ce kaza ba daga nan take ba a ba shi girman shi inda ya mutum ya yi karatu to shi ya kamata da abai wa girma in dai har waɗancan za a ba su girmansu kowane ma'abucin ilimi in ka tafi wajen shi da ba za ka mai karambani ba me yankan hurce in zai yanke maka hurce ba ka mai karambani ba ka ce kai daga yatsa ta tsakiya za ka fara yankin farci wani zai ce ma ya fasa sai dan za ka ban dala ashirin har ka nuna mu aiki akan aiki na akan sana'a za ka koya mun ka ce ni ga yanda zan maka haka nan bangaren ilimi shi ma idan aka zo masu shi sai a bar abin a hannunsu waɗanda ba su yi ba su kuma su ja baya su tsaya idan su aka faɗa su yi aiki da shi yawwa fakam ɗibin ya ce ya fuka ilga da yawa turare ya fuhu yake da tashin ƙanshi amma wala ka miski ba turaren da yake da tashin ƙamshi tamkar irin turaren almiski kowane turare idan ka fesa za ka je na da kwai ƙamshi amma ba turaren da za ka ce ya fi almiski ƙanshi to haka nan kowane ilimi zaka ce yana da kwai kima da daraja za a baiwa mai shi kima amma ba ilimin da kimarsa da darajar shi ta kai ilimin mutumin da ya fahimci addini na musulunci an gane ko shine a a tukunyar kwalli ma da gabas a zaƙi ma da sau to a ilimi ma akwai wanda ya fi kima wa kam ɓairin ya ce da yawa tsuntsu ya tsiru yake tashi ya yi shawagi a sararin sama amma wala ka bazi ba tamkar shawo don wani tsuntsu tashin shi da nisan shi gaba sama ƙasa yake da shaho shaho in ya tashi ya fi kowanne yin gaba sama kowa zai yi tafiya ne iyakacin gurbanan ƙarfin shi to amma shaho ya fi kowanne hawa sama da yawa mun gane da kyau to haka nan darajar ilimi take mu ƙara wannan baitin guda biyu sai mu kwana nan ورشدت أيضا الفقه أنفس شيء أنت ذاخره من يد من يدرس العلم لم تدرس مفاخره فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره وأنشدت أيضا أن سبع من واقع هلودي الفقه أنفس شيء أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره يتي الفقه فهمتر الدين نمسلين فقه أنفس شيء شين ما في سادر أبو أنت ذاخره كي كي كي كي كاتيهنش أنغاني يقول idan har kana da dabarar da za ka yi siyayyar kaka ka san kaza a lokaci kaza ya fi kowane abu daraja yanzu da kaka akwai abin da idan aka ce maka ka siye shi ma za ka ce kai baya shi da daraja wannan wannan ko lokacin sai da shi ba wani riba da ake ci ba amma aka ce maka ka siye kaza za ka ce shi ne yake yi kwa an gane da kyau to ilimi shi ne mafi tsadar abu shi ne abin da a lokacin da babu shi ya fi kowane abu tsada idan lokacin da ake raba ilimi na fiƙihu ka zo ka to ka yi ƙoƙari ka yi shi an ta zahiruhu kai ka yi katihun shi man ya durusul ilma dukkan wanda yake karanta ilimi na fiƙihu dukkan wanda yake karanta ilimi na fahimtar addini lam ta durusu mafahiruhu darajarsa da kimarsa ba za ta gushe ba ba za ta tsufa ba an gane ko a darsu shine tsuhan abu abu ya tsufa ya zama to kaman babu shi an gane irin kaman gida idan ya rubuce katanga ta mutu kuma an ɗauki shekara biyar shekara shida idan ka zo gurin kawai sai dai ka dinga ganin kufai ɗin gurin to duk wanda yake karanta ilimi waɗannan ba zai shiga ba cikin sahun irin waɗannan abubuwan zai zama to yana na a kullum ko da bayan ya rasu fakasibli nafsika ma asbahta tajhaluhu ka yi ƙoƙari ka tsururuto wa kanka abin da ka wayi gari kana mai jahiltarsa duk abin da ka zamanto ka jahilce shi to ka yi ƙoƙari ka tsururce shi ga kanka akwai ilimi wanda yake na fitsiri ne ilimi ne wanda yake da Allah ta'ala ya halitta kowa daga cikin bayi Allah ta'ala ya halitta ya sanar da shi wannan ilimi ne amma kuma akwai ilimi wanda ake ce da shi ilimi na alkasu tsururta ce ake neman shi ne ake wannan shi ba Allah ba ne zai sanar da kai kai tsaye dole sai ka je neman shi ilimi na fidiri yaro tun yana karami ma da ya tashi idan ka bashi abinci a hannun shi bayan da za ka ga ya sa sha ido an gane ku ina zai kai shi baki in yana jin ishirwa in ya je ya ɗauki moɗa baya ɗaga ba hamatar shi ya zuba a nan ina zai kai ta baki in zai kallaci abu zai iya rufewa bakin shi ya rufe hancin shi amma ya gani da idan shi waye ce mishi da ido ake gani kai dai baka taba cewa ka je makaranta an ce maka in zaka yi kallo da ido ne ake ba da hanci ba an gane ko kamshi in zaka ji da kunna ne kake ji ko da hanci to wannan ilimi ne fitri hidaya ce wanda take amma wannan hatta dabobi yau dabba aka aihe ta ko in za ta sha nono a gurin uwarta za ka ga cewa ba za ta mega mata kunnanta ba baki za ta mega kuma ta san inda za ta je ta sha ta wannan ilimi ne wanda yake fitiri to amma ilimi wanda yake na kasar na tsoruwurta shine yaya za ka zamanto ka fahimci yadda ake tsarki ka fahimci inda za ka shiga ban ɗaki ya za ka yi wannan ba za ka ce ba kamar yadda wancan Allah ya sanar da kai shi ba tare da ka motsa ba to wannan din shi ma haka Allah ta'ala zai sanar da kai shi wannan shine ilimi wanda yake na alkasubu wanda guminka ne kai kawanka ne zuwa makaranta zai sa ka fahimce shi mun gane da kyau shine ce fakasibli nafsika ma asbahata tajhaluhu dukkan abin da ka zamanto ka jahilce shi fakasib to kai kokari ka tsururce shi li nafsika ga kanka ka san shi don abin da kasancewa rashin sanin shi aibu ne a gare ka kai kokari ka san shi fa'awwalul ilmi farkon ilimi idbalun shine fuskanta a ganka kana zuwa makaranta wa akhiruhu haka nan karshen sa ba wanda zai ce ya kai shekara 75 yanzu ya fasa zuwa makaranta a za a ganshi shi ma da yana fuskanta yana tafiya makaranta ko da ya shekara 20 yana zuwa makaranta in aka ganshi to da aka ce ana karatu za ga ya tashi ya tafi ya shekara arba'in yana zuwa makaranta da kai dan shekara sha biyar da ka fara zuwa makaranta don za a ga dai tafi da kuke tare mun gane da kyau to wannan shine ilimi amma in ya zama to kana tunanin cewa idan ka kai shekara kaza za ka fasa neman ilimi za ka fasa karantarwa to har yanzu baka ma fahimci ba menene ilimi na na ga sai mu kwana nan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ba mu lada akai abinda muka yi kusure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik